أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil furqan da ke wannan anguwa ta tsakuwa a don komai ba sai gabatar da karatun ƙur'ani tare da duba ma'anoni na ayoyin da muka karanta a yau asabat 18 ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da ɗaya ga watan julai shekara ta 2026 august ko ɗaya ga watan august shekara ta 2026 allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'an ko gabanin nan za mu duba ayar baya domin ma'anar ta tafi Allah ya ce a walan ma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah ya ce a lokacin da wata musiba ta same ku ku mu'mine lokacin da musiba ta same ku a lokacin yakin Uhud har abokanan gaba suka sami dama akan ku to allah maɗaukakin sarki ya ce to hakika su ma irin wannan musibar da ta same ku ta taɓa samu su saboda a yaƙin badirin kun yi kace-kace da su to allah sai ya ci gaba da bamu labari yake cewa ma asabakum yawmal taqal jam'an ce abin da ya same ku a ranar da aljam'ani ai jam'ul mu'minina wa jam'ul mushrikin shine haduwar mumune da mushrikai a lokacin yakin Uhud sai Allah ya ce to abin da ya same ku na ciwo da aka jijji muku da kashe wasu Allah ya ce fa bi idnillah to wannan ya faru ne saboda haka Allah ya nufi da izinin Allah abin ya faru wal ya'lam al mu'minin kuma domin ya bayyana cewa wane ne mumune na gaskiya za ku ga tun da aka fara magana akan yakin Uhud Allah madaukakin sarki yana kawo wali ya alaman ladina kaza wali domin ya bayyana suwaye mummune na gaskiya da kuma suwane ne wanda ba mummune ba dan a wannan yakin Allah madaukakin sarki ya ware wa yanda suke munafikai ne Allah ce wali ya alaman ladina nafaqu kuma domin ya bayyana suwane ne wa yanda suke munafurci waqila lahum suna ce musu ta'alau ku zo ku qatilu fi sabilillahi a wili fa'u ku zo ku yaƙi saboda Allah ku zo ku yaƙi domin ɗaukaka karmar Allah a wili fa'u ko kuma ku zo ku yi kariya ku tare yadda ba za a cuci musulmai ba ƙwalu sai suke cewa da suka zo wurin yaƙi suka ga su sun ɗauko za su zo ne ko ba za su yaƙi ba da suka ga yaƙi ne wanda za a iya kashe rayukansu da sauransu sai suke cewa launa alam italan inda mun san yaƙi ne ma za a yi sai suka ce lattaba na kun wallahi da ba mu biyo ku ba kum lil kufr yawma idin aqrab su din nan a wannan ranar sun fi kusanci da kafirci iman daga imani sun fi kusanci da imani ai kafirci akan imani so da suna yin furcin da zai fidda su amin a musulunci yaquluna bi afwahihim suna faɗa da bakunan su ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatansu bi ma'ana suna suna bayyana musulunci amma a zuciyarsu akwai munafurci wallahu alam bima yaktumun kuma Allah ne mafi sanin abin da suka boye a cikin zukatansu alladhina qalu li ikwani sune dai waɗanda suke cewa ƴan uwansu musulmai wa qa'adu suke ce musu ku zauna kar ku fita ku zauna tare da mu lau a ƙa'una ma ƙutilu to inda sun yi mana biyayya akan sun ji abin da muka gaya musu ai ma ƙutilu da ba a kashe su ba sai Allah ya ce ƙulto ka gaya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fadra'u an anfusikum al-maut ku kare kanku daga mutuwa in kuntum sadiqin in har za ku iya ku yi iya yadda za ku yi ku kare kanku daga mutuwa in har ku za ku iya saboda mi gani suke fita yakin nan da ya jawo suka mutu san cewa babu wata rai da za ta mutu ba sai allah maɗaukakin sarki ya cika mata lokaci da ya ɗauka mata allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari ya ce wala ta sabin nan ladina kutilu fi sabila amwata kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su ta hanyar ɗaukar karmar allah fi sabilillahi sun je wurin yaƙi ne ko wurin da'awa ko na makamanci haka to kar ku yi tsammani idan an kai shi su su din nan matattu ne a'a Allah ya ce bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun su din nan rayayyu ne a wurin ubangijin su yurzaquna kuma zai azurta su da wani arzikin da shi ya san me ya tanada musu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari yake cewa daga cikin waɗanda aka kashe su a wurin ɗaukaka karmar Allah wanda aka kashe su suka yi jihadi suka zama shahidai za a tambaye su me suke bukata ce su iya abin da suke bukata a duniyar a wurin Allah shine ya dawo da su su sake rayuwa a sake kashe su ta wannan ɗaukar karmar Allah saboda daɗin da suka ji a wurin Allah babu wani wanda zai mutu ya yi sha'awar ya dawo duniya kuma hakan ya samu kyakkyawan yabo a wurin ubangiji ya ce yana so ya dawo duniya ya ƙara mutuwa ta irin wannan hanyar babu shi ko da waɗanda ba su aiki na ƙware ba su suna so ne a dawo da su don su gyara kuma allah ce da ɗaya ba za su gyara ba amma wanda ya mutu allah ya yabe shi ya kuma sauke shi a masauki mai kyau ya ba shi gidan aljanna babu wanda zai so ya dawo duniya saboda ni'imar da take aljanna babu kwatankwacinta a duniya amma wanda ya mutu a wurin ɗaukar karar Allah wanda ya mutu shahidi shine zai ce ya Allah ina so ka dawo da ni duniya a sake kashe ni ta wurin ɗaukar karar ka na samu irin wannan tagomashin da na samu a gare ka iya shi kaɗai ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana to shi yasa Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tsammanin wanda aka kashe su ta hanyar ɗaukar karbar Allah matattu ne bal a'a ahya'un inda rabbihim su din nan rayayu ne a wurin ubangiji su yurzaqun kuma zai azabta su da wani arziki wanda shi ya san me ya tanada musu shi yasa har manzon Allah ya bamu wannan labari akai farihina bima atahumullahu min fadli suna farin ciki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu na falalarsa wa yastabshirun sannan suna yin bishara billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim da wa'anda ba su haɗu da su ba a bayan su suna cewa ina ma wane shi ma a kashe shi ta irin hanyar da aka kashe mu muka zo muka samu wannan tarba a wurin ubangiji ina ma wane ma a kashe shi ta wannan hanyar ina ma wane ma a zama shahidi haka za su ta yi suna ta burin wa sauran yan uwansu musulmi ma su sami irin wannan hanya ta tafiya lahira din kuma mala'iku lokacin da suka zo ɗaukar su suna ce musu la suna ce musu la takafu wa la tahzanu shine a wata aya Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu suka tsayu akan haka tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku rahama za su sako musu lokacin da rayuwarsu ta zo karewa suna ce musu mi Allah khawfun alaihim wala hum yazanun ai Allah takafu wala tahzanu da dai kada ku yi bakin ciki da abin da kuka Allah ta kafu kada ku yi ji tsoron abin da za ku riska a lahira wala ta hazanu kada ku yi bakin cikin abin da ya wuce muku a duniya ba komai bane abin da ya wuce muku kuma kar ku ji tsoron haduwa da ubangiji ubangiji ya tanada muku dukkan wani nau'i na ni'imarsa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma za a musu albashir da aljanna da ku kasance kuma dawwama ne a ciki to Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah kaufin alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi mi ba za su yi bakin ciki ba ai ba za su ji tsoron abin da za su riska a wurin ubangiji ba sannan kuma ba sa bakin cikin abin da ya wuce musu na duniya ko abin da suka bar shi a duniya Allah madaukakin sarki ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah kuma suna bishara ne da ni'ima daga Allah madaukakin sarki wa fadlin da wata falala wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin ko mu sani Allah maɗaukakin sarki baya ɓata ko baya tauye ladan mumini duk abin da mumini ya yi to Allah maɗaukakin sarki yana cika masa ladansa ne alladhina stajabu lillahi war rasul kamar an tambayi ubangiji to su wane ne mumini a wannan kaulin sai yake cewa alladhina stajabu lillahi war rasul su ne wanda suka amsa wa Allah da manzansa min badi ma asabahumul qar bayan rauni ya same su bayan wani bakin ciki da rauni ya same su na galaba da aka fara ci a kansu a wannan yaƙi kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya juya akalar yaƙin musulmai suka ci nasara lillazina ahsanu minhum ga wanda suka kyautata daga cikin su wattaqau kuma suka ji tsoron ubangiji ay bintisali awamirihi wa tijrabu nawahihi da kamantuwa kwatanta abin da ya umarce su da nisantar kuma abin da ya hane su ajirun azim suna da wani lada wanda yake mai girma ne allazina qala lahumun nas su ne wanda mutane suke ce musu wasu mutane ne ai almushrikun ko in ce almunafiqun lokacin da suka zo suna shirin yaki sai ga wasu mutane suka zo munafikai daga cikin ko in ce mushirkai suka zo suka same su suke ce musu innan nasa lalle mutane nan annasa anan shi ne su mushirkan makka ne da suka haɗu za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke cewa inna ƙuraishen baƙi abi sufyan bi qiyadati abi sufyan da mi da jagorancin abi sufyan lokacin yana sarkin makka kafin ya karbi musulunci yace sai suke cewa ai in alladhina qala lahum ba'dul mushrikin wasu daga cikin mushrikai suke ce musu inna quraishan bi qiyadati abi sufyan qad jama'u lakum jumu'an kafira lalle lalle wasu sashi daga cikin ƙuraishawa shi ne ya ce daga cikin jagorancin abu sufiyan sun haɗu domin su zo sun taru da yawa domin su zo su yage da italikun wa ƙwazayi alaikun sun zo ne domin su yage ku sai ce fahadaruhun aifak shauhun ku ji tsoronsu ku ji tsoron wannan haɗuwar da gamuwar da za ku yi da su saboda sun tana dukkan wani nau'i na mi na abin da za su iya cin galaba a kanku wacce ƙauli ƙa'ahun kuma ku ji tsoron haɗuwarku da su ba za da hukun hadar kalami wata wifi tasdiƙan billahi sai wannan maganar da wannan tsoratarwa sai ta ƙara musu mi gaskata allah maɗaukakin sarki wasiƙacin biwaɗi da kuma amintuwa da alƙawarin allah maɗaukakin sarki fakaraju ila liqa'ihim wa hum yaqulun sai suka tafi domin haduwa da su alhali suna cewa yafina Allah ta'ala ai hasbunallah yafina Allah Allah madaukakin sarki ya isan mana Allah madaukakin sarki ya isan mana wa ni'mal wakil ai wa huwa ni'ma min nufawwidu ilaina ilayhi amruna ce ai Allah shine wanda za mu juyar da al'amuranmu zuwa gare shi shi ne abin dogaro zuwa gare mu to a wannan ƙaunin malaman suke cewa dukkan abin da kake ga za ka riske shi kana ga kamar za a iya cin galaba a kanka ko za a cutar da kai wannan kalmar hasbunallah wa ni'mal wakil ta kan iya fidda kai wani malami ya ce ko da zaɓe ka zo yi da ka dangwala kana karɓan wannan ka dangwala ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ka jefa in Allah da zaka da sanji duk abin da kake ga akwai tsoro a ciki ka kira Allah madaukakin sarki Allah ya isar mana wani ni'mal wakil kuma shine mafi amintuwa ga dogaro ga shi wannan shine karshen karatunmu na wannan sati abinda na faɗa daidai na roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda ne kuskure kuma karancin sani ne na roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da ni subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum